أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna 21 ga watan Shawwal hijira nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 11 ga watan Mai na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin za mu tashi akan babi na goma sha takwas babun fin nahayi anil bid'i fin nahayi anil bid'i wa muhdathatil umur babin da zai magana akan hani akan bid'a da kuma fararun abubuwa a wannan babi zai yi magana ne akan hani akan bid'a da kuma fararrun al'amura a cikin addinin musulunci akwai abin da ake ce masa bid'a akwai kuma abin da ake ce masa fararren abu to wannan babi zai mana bayaninsa yaya menene bid'a menene kuma fararren abu ita bid'a shine abun da mutum ya kirkire shi a cikin addinin musulunci wanda baya cikinsa ya mai da shi addini kuma idan ya aikata shi yake tsammanin zai samu lada a kansa fararren abu shine abun da mutum zai fara wani lamari wanda baya cikin addini ya kawo shi cikin addinin ya mai da shi addini sannan kuma yana tsammani zai samu lada a cikinsa to za mu ji ayoyi da kuma hadisan da zai kawo mana akan wannan قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال تعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والآيات في الباب كثيرة معلومة يتي الله تبارك وتعالى يتي فماذا بعد الحق إلا الضلال منين كما باين غسكيا إن بابتا با فقال تعالى الله مدوكين سركي يتي ما فرطنا في الكتاب من شيء ba wani abu da muka bari wanda mu sanya a cikin wannan littafi na alqur'ani ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa'in ta na za'atun fi shay'in in kun yi jayayya a cikin wani abu farudduhu ila Allah wa rasul kuma da shi zuwa ga Allah da manzonsa ay alkitabi was sunna kuma da shi zuwa ga littafin Allah da kuma sunnan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan shine hanya ta madaidaiciya ku bita wala tattabi'u subula kar ku bi kananan hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabili sai su jirkitar da ku daga hanyata qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kun kasance kuna bi son Allah to ku bi ni Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah zai gafarta muku dhunubanku wal ayatu fil babi kasiratun ma'lumatun ayoyi a cikin wannan babi suna da yawa kuma sanannu ne to waɗannan ayoyi kamar yadda muka sani al'adansa ne shi imamun nawawi in zai buɗe babi to yana buɗe shi da ayoyin alkur'ani ne mai girma to sai kawo mana nan inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa fa ma za ba dal haqqi illa dalal menene bayan gaskiya idan ba bata ba idan abu aka ce wannan gaskiya ne to duk wanda bai bi gaskiyan nan ba to zai bi bata kenan zai bi rashin gaskiya saboda haka gaskiya gaskiya ce ba a canja mata suna sunanta gaskiya duk inda ta shiga sunanta gaskiya duk abin da ya zama ba gaskiya ba kuma to zai zama bata kenan shi yasa hadisan da za su zo za su gaya mana cewa ko kuma irin hadisin da aka ranta a baya cewar wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ne wa kullu dalalatin fi nar kowace bata kuma wuta ne to saboda kaga ashe in aka samu alhaqu shine gaskiya idan ba a samu alhaqu ba kuma to za a samu dalalu kenan shine bata to idan mutum ya riga gane addinin Allah ya gane wannan gaskiya to sai ya bi idan bai bi ba to ba abin da zai bi kenan sai bata zai bi sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce ba abin da muka bari ba abin da mu sanya shi a cikin wannan littafi ba ma farradna fil kitabi min shay ba abin da ba sanya shi a cikin wannan littafi na alqur'ani mai girma ba to kaga komi yana nan a cikin wannan littafi na Allah tabaraka wata'ala komi yana na cikin alkur'ani mai girma to anan wajen kafin mu nisa ya kamata mu gane menene bid'a kuma menene fararen abu bid'a shine abun da ka kirkire shi a cikin addinin musulunci wanda baya cikin sa ka kawo shi kacin aka aikata shi za a samu ladansa za a samu ladan in aka yi kuma baya cikin addini kai kake gire shi ka kawo ko kuma wani fararren lamari wanda baya cikin addini kake gire shi ka kawo to a wannan wajen malamai sun yi magana da yawa shin wannan hadisin da aka yi magana cewa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala cewa dukkan wani fararren abu bid'a ne dukkan bid'a bata ne wannan kullun da ake magana kullun kulliya ne ko kullun juz'iyya ne kullu ce da take gama komi ko kuma a kullu ne ta shafi wani abu banda wani abu tunda cikin alkur'ani ya akwai irin wannan Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandani mutuwa haka ne ko a wani wajen sai ya ce ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika cikin kisar annabi Isa alaihi salam sai ke cewa ka san abin da yake cikin zuciyata amma ni ban san abin da yake cikin zatinka ba Allah ya jingina wa kansa nafsu ko to kaga in zaka dauko kace ai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut a can kuma ya ce ta'alamu wa fi nafsi wa la'alamu wa fi nafsika to nafsun nan hadda nafsun layi kenan zaikatul mautin hadda nafsun layi a wajen to kaga shi ashe akwai kullu kulliya akwai kuma kullun juz'iyya akwai kullun da zaka gama komai aka ce abu gaba ɗaya ake nufi dukkansa komai akwai kuma wanda za ta rarrabe a wani wajen Allah tabaraka ta'ala ya ce tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha ko tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura ko la tura illa masakinuhu ko wannan iskar da ta zo wannan azabar da ta zo ta ta ta ta tafiyar da komai da umarnin ubangijinta ba abin da ake gani komai ya kare sai aka wayi gari ba abun da ake gani sai inda suka zazzauna kaga ashe inda suka zazzauna ana ganin sa ba su hula yura illa masakinu sai aka wayi gari ba abun da ake gani sai wajen zaman su kaga ashe za a iya ganin wurin zaman ba duka bane kenan to malamai sai suka ce idan aka ce a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi aka ce kullu to dole za a gane menene wannan kullu take nufi kullum nan ta gama komi ne ko kuma akwai abin da bata game ba saboda ka duk wanda zai ce kullu bid'atin dalala ko kullu mudathatin bid'a duka barara hukata ne yace wannan kullun kullun kulliya ne to zai sha wahala yace ta ga mai komi komi ya shiga zai sha wahala dole ka ware dole ne ka ware ka ce eh lallai wannan anan ya game nan bai game ba in ba haka ba to za ka sha wahala ne za ka sha wahala ba zai zama gashi nan mun faɗa alkurani da gashi nan wurare da dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullu shay'in halikun illa wajha kullu shay'in halikun illa wajha komi zai halaka banda zatin ubangiji kaga an ce shay kullu shay aka ce zatin ubangiji shi ba shay bane ya fita cikin shai ta saboda haka malamai suka ce dole ka gane in an ce maka kullu ba wai ana nufin komai da komai ba ne ba dole za a kakkasa ta sannan sai kawo mana saboda shi mai littafi mamun nauyi malami ne ya ce maka mafar ramna fi kitabi min shai ba abun da baya cikin alkur'ani saboda haka karka ga mutum ya aikata abu ka ce dan bid'a ne bid'a kake yi a'a shin abun da ya aikatan baya cikin qur'ani tunda alqur'ani ya ce ma farratna fil kitabi min shay komi yana nan a cikin wannan littafi to shin abun da ya aikatan nan baya cikin qur'ani ko yana ciki kafin ka masa hukunci sai ya kara maka yace ga wata ayar har yanzu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in ku yi jayayya akan wani abu shin wannan bid'a ne ko sunna ne to kuma yi da shi cikin littafin Allah cikin sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaga wani ya aikata baka gane ba to kamar da aikin cikin littafin Allah kamar da shi cikin sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kai hukunci wannan aikin ka samu mutum yana aikata wani nau'in ibada wanda wata kirkar kana tsammani bidiya ne sai ka koma cikin alkur'ani shin ka za ko wannan ake ibadin da yake aikatawa ko babu sai ka koma cikin sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shin akwai wannan aikin da yake aikatawa ko babu in ka samu bayin Allah da suka kawo cewar ga shi aikin da zaka aikata wanda wasu suka fassara shi suka ce bid'a ne har sai ka duba aikin ka gani akwai shi a cikin alkur'ani akwai shi a cikin sunna ko babu shin ka nemi jagoran da zai kai ka zuwa ga Allah bid'a ne ka nemi jagoran da zai kai ka zuwa ga Allah akwai shi a cikin alkur'ani ko babu tunda an ce ai fa inna za ta fi shay'in furdu ila Allah wa rasul ko in ku jayayya a cikin abu kuma wajen Allah da manzonsa to alkur'ani Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku waɗanda kuka imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah ashe yanzu ga mutum yana neman tsani zuwa ga Allah ba za ka masa dan bidiya ba ba za ka masa dan bidiya ba yana neman hanyar zuwa ga Allah ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus sala ka gani sai ka nemi hanya tsanin da zai kai ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ko za ka tafi direct ba tare da zani ba ka tafi kai da yanka ai ba za ka je ba shi da zaka dukkan nau'in ibada da zaka yi sai kana da wasila da zai isar da kai zuwa ga manufarka za ka yi sallah in za ka yi sallah sai ka bi liman ai kuma ka zo yi ma har niyya za ka ce ka yi niyan bin liman ba ka yi niyan bin Allah ba ka yi niyan bin liman za ka ce amma wa Allah kake bautan amma me tsanin ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine limamin ka shine tsanin ka to komai na rayuwarka sai ka samu tsani zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala komai kai zuwa ga abun da kake nema sai ka samu tsani to wai mutum ya yarda duk abun da zai yi ya nemi tsani zai kai shi zuwa ga Allah amma in an zo maganar zikirin Allah to nan gobe yarda ba nan kam ba sai ka nemi wanda zai kai ka ba kai da kanka zaka je to kaga wannan dashin alkur'ani ya faɗa cewar ka nemi tsani zuwa ga Allah wanda ya zauna bashi da jagora zuwa ga Allah tabaraka wataala kaga shi kan ya bata kuma wannan ba bid'a kai ba ba kai ka da bid'a ba bayan ka nemi tsani zuwa ga Allah sai ka ga cewar ayyukan da ake cewa wanda in mutane sun yi ake ce musu yan bidiyan nan sai ka duba ka gani shin akwai su a cikin alkur'ani da sunna ne ko babu akwai su a cikin alkur'ani da sunna ko babu kirkiran su aka yi man ahadathu bi amrina hada kamar yadda zamu karanta a gaba wanda ya kirkiri wani abu a cikin lamarin mun nan wanda baya ciki an mayar masa akwai a cikin alkur'ani alkur'ani ya ce wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan ودون جهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Allah ya ce ka ambaci sunan ubangijinka a cikin zuciyarka a cikin ranka kana mai kaskantar da kai kana mai tsoron Allah sannan kar ka bayyana idan za ka yi za ka yi wannan zikirin kar ka bayyana da yaushe bil guduwi wala sali safe da yamma wala takun minal gabilin kar ka shiga cikin gafalallu wanda ba sa zikirin Allah safe da yamma bayin Allah na gari sai suka ce to kama ka kama lazimin safe da lazimin yamma shi ake nufi ba sallar safe da sallar yamma bane ba sallar safe bane ai sallah ka an gama maganar ta a cikin suratu Yusuf aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda an fidda lokutan sallah a ciki to na ana maganan kai zikirin Allah ne sannan sallah da safe da yamma kawai ake ko ana yi da rana ana yi da rana saboda haka bayan Allah suka ce to wannan zikirin Allah yake nufi kai lazimin safe kai da yamma kaga ashe akwai shi a cikin alkur'ani mai girma akwai shi sannan bayan nan sai ana aikata wani nau'in na zikiri wanda za a zauna a haɗu a yi shi kuma ba jama'a su haɗu su zauna su ambaci Allah tabaraka wa ta'ala tunda an ce fahimta na za ta bishe fardu ila Allah wa rasul kamar wajen Allah da manzonsa zaka samu hadisi na hadisi sallallahu alaihi wasallam da yake ce maka idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadil janna qala hilaqud dhikri yana na cikin littafin da na riyadu salihin ma za mu karanta shi hadisi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ga dausayin aljanna to ka tsaya kai kiyo aka ce ya rasulullahi ina ne dausayin aljanna yace inda aka yi halka ana zikirin Allah halka ma sallah ne ake nufi ko aka ba inda aka yi kewaye ana zikirin Allah hadisi ne nan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda wasu hadisan da suke magana akan wannan to kaga ashe ka nemi tsani zuwa ga Allah kai istighfari kai salatin annabi kai hayalla aikin kenan da ake istighfari Allah bai umurce ka kai ba gashi nan fa qul bistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yusallu sama alaikum bidarara ko ku istighfari salatin annabi ba inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ka gani salatin annabi la ilaha illa allah ba gashi nan ya ayyuhallazina amanu sallallahu dhikran kaseeran afdaluz zikri la ilaha illa allah kaga wannan du'a ko umurnin Allah da manzon sa a ciki tunda an ce in za ka aikata aikin kamar da shi zuwa ga Allah da manzonsa to amma wani yanzu da ya sha ya koshi in kana wannan aikin zai ce maka dan bidiya ka kirkiri wani abu a cikin addini da baya cikin ka kawo kana yi yanzu Allah a cikin abubuwan nan da muka lissafa wanne ne baya cikin addini aka kirkire shi aka kawo wanne ne baya cikin wanne ne baya cikin addini wanda aka kirkira babu isi ibada a cikin addini babu salati annabi babu la ilaha illallah babu neman tsani zuwa ga Allah babu dole sai da su yanzu kafiri yana zaune kawai sai ya ji kai musulunci nan ya masa daɗi kawai sai ya ji a ransa ya zama musulmi ya zama musulmi ai bai zama ko sai ya zo an ba shi kalmar shahada kaga shi sai ya samu wasila sai ya samu wasila dole to waɗannan abubuwa ba sa cikin addini suna ciki amma wai yanzu saboda an rena mutane hankali wanda yake wannan aikin shine za a ce masa dan bid'a ka kiki sabon abu a cikin addini ka kawo me sabon abu a cikin addini iziki bayar ne sabon abu salatin annabi da la ilaha illallah da lokacin yi tafe da yamma da ake yi duk sabo ne a cikin addini gashi a cikin alkurani mai girma kar ka ruda kanka duk wanda kaji yana kumfan bakin nan yana cewa yan bid'a yan bid'a yan bid'a in ka bi a hankali ka nitsu sai kaga shine dan bid'a cikakke shine dan bid'a cikakke shine ya kirkiri abubuwan abubuwan da ba sa cikin addini ya kawo za mu ba da misali wanda suke cewa mutane yan bidiyan nan su a wajensu in ka faɗi la ilaha illallah in ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah a wajensu in ka faɗi wannan kalman baka musulunta ba wanda suke cewa mutane yan bidiyan nan in ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah a wajensu baka musulunta ba baka musulunta mai kawai da haka dole ka sai ka yi imani da aqsamu tauhid sai ka yi imani da kashe-kashen tauhidi ka yi imani da tauhidin uluhiyya ka yi imani da tauhidin rububiyya ka yi imani da tauhidin asma'u wa sifat sai ka yi imani da wannan tauhidin guda uku kamun ka zama musulmi amma kai da wata shahara za ka yi ta yi in dai baka yi da wannan tauhidin guda uku ba baka zama musulmi ba da Allah waye ne ya zo zai karbi musulunci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai imani da uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat kafin ya bashi musulunci an taba samun mutumi akwai akwai amma waɗanda suke cewa mutane yin bidiya nan a wajen su in baka imani da waɗannan tauhidin ba kai arne ne kai arne ne a wajen su in baka yarda da uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat ba ko kullu la ilaha illallah kake tayi su a wajen su kai arne ne kawai wannan bidiyar a wani hadisi wani ya zo wajen alaihi salatu wasallam zai musulunta ya ce ka yadda da uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat a wani hadisi in akwai hadisi a kawo alaihi salatu wasallam cewa ai umirtu an uqatila an-nasa hatta shahadu an la ilaha illa Allah an umurce ni yaki mutane har sai sun shaida babu wuta da gaskiya sai Allah ba har sai sun shaida akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul asma wa sifat ba kaga wannan abin bidiya ne bidiya ne suka gigiya suka kawo a cikin addini man ahdathu bi amrina hadha ma laysa minhu ka gigiri wani abu a cikin addini wanda baya ciki ka kawo ka ce musuluncin baya yi sai da shi ba Allah ne ya faɗa ba ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kai ka faɗa kuma kace addini ne kai ka faɗa kace addini ne in akwai ayar da ta ce mutum ba zai musulunta ba sai ya imani da kashe kashen tauhidi guda uku a faɗe ta yin akwai ta in akwai hadisin da ya ce ba za ka yi imani ba sai ka yi imani da tauhidi guda uku nan a kawo hadisin akwai shi babu to saboda haka neman kafurta musulmi ne sai a makale da wannan a ce sai ka yi imani da waɗannan tauhidan tauhidinsu guda uku da suke kasawa amma Allah bai faɗi haka ba ne sallallahu alaihi bai faɗa ba babu idan akwai kuma sai a faɗa mu ji a faɗi wurin da aka ce baka zama musulmi sai ka yi iman tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat in akwai sai a kawo kaga yawo yana jefa maka kalmar kai dan bid'a ne alhaji shine kasun gumi dan bid'a shine wanda yake kiri abu a cikin addini wanda baya cike ya dauko ya kawo sannan ya kara mana ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ita ce hanya ta madaidaiciya miƙaƙƙiya ku bi ta kar ku bi kananan hanyoyi sai su batar da ku daga hanya ta to anan ma sai ka samu yan bidiyan nan wanda suke cewa mutane yan bidiyan nan su ce maka ai hanyar Allah ake bi kawai siratul mustaqim ba abin hanyar kowa saboda haka idan ka kuskura ka bi wani ka zama dan bidiya ko ka zama mushriki ma da kila a dora maka ya wuce dan bidiya amma a ce ka zama mushriki in ka bi wani to menene hanyar Allah nan da Allah ya ce wannan hanyar ta sa ake bi miƙaƙiya wace ce hanya sannan aya ta ce wala ta tabi sula kar ku bi kananan hanyoyi sai su ɓadda ku daga hanyar Allah tabaraka ta'ala sai su ce maka yawwa ka gani in ka bi wani ka bi hanyar malam wane ko ka bi hanyar shehu wane shikenan ka bi kananan hanyoyi kenan za su ɓadda kai daga hanyar Allah to amma kuma in ka koma cikin fatiha kullum in za ka yi sallah kana roƙon Allah ya baka siratal mustaqim billah ko baka yi kana yi in ka zo za ka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya sai ka ƙara ka ce siratal lazina an amta alaihim hanyan waɗanda ka musu ni'ima hanyan waɗanda ka musu ni'ima ashe sai ka nemi tsani zuwa ga Allah ba a tafiya kai ɗayanka ka akwai a cikin bayin Allah wanda Allah musu ni'ima to hanyar su kake so ka bi hanyar su kake so ka bi ko tunda kullum kake bala cikin addu'an ka na sallah ai kana cewa siratal ladzina an'amta alaihim Allah ka ka bi ka sa na bi hanyar waɗanda ka musu ni'iman nan tunda ka roƙa ka ce inna siratal mustaqim to gashi kana ƙara bayani siratal ladzina an'amta alaihim hanyar waɗanda aka musu ni'ima in ka bi hanyar waɗanda aka musu ni'ima ka zama ɗan bid'a kenan ko ka zama mushriki kenan ka mai da su alloli ne waɗannan mutanen amma su ne tsanin da za su kai ka zuwa ga Allah shi yasa wani jan Allah tabaraka ta'ala ya fassara maka an amta alaihim din yace wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wahasuna ula'ika rafiqa Allah tabaraka wata'ala yace wanda yabi Allah yabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin yana tare da ma'allazina an'ama Allahu alaihi yana tare da wanda Allah ya musu ni'iman nan da kake faɗa a cikin fatihan ka siratal lazina an'amta alaihim to kana kana tare da wanda Allah ya musu ni'iman nan su wane ne su minan nabiyina sai kana da annabi ko za ka je wajen Allah babu annabi ai ba zai yi ko to sai ka samu annabi kenan shi yasa wanda zai ce maka shi iyaka na hudu iyaka na sayi Allah yake bauta yake neman ba ruwansa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in yaji Allah zai kula shi babu labarin sai dole in zaka je fadan Allah tabaraka wa ta'ala sai kana da annabi zaka je shi yasa in kace la ilaha illallah baka zama musulmi ba sai ka hudu Muhammadur rasulullah saboda haka duk wanda zai raba Allah da annabi mahaukaci ne kawai mahaukaci ne ba a raba Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ka je fadar Allah ba sai ka nemo annabi dole ka shi yasa Allah ya ce maka minan nabiyina sai da annabawa ba a zuwa fadar Allah haka kawai ka tafi da sai da annabi in ka walakanta annabinka kace annabinka ba komai bane ya gama aikinsa in ka je lahira sai mu ga da za ka je aiki ka lalace sai ka samu annabi minan nabiyina sannan wasu siddiqina sahu na biyu in baka samu annabi ba to dage ka samu siddiqai su ne wanda suka ga annabi ka ji ba haka abin yake da biya ba ka samu siddiqi wanda ya ga annabi ya gaskata shi ya zama shine tsani ka zuwa ga Allah in baka samu annabi ba to sai abun ya zama maka wani iri baka samu siddiqin ba ba sai aka ce to ka nemi shuhada minan da bi'ina wasu siddiƙina za ka ce wa shuhada ka nemi shahidai wanda waɗannan sun ba da kansu saboda Allah wata ƙirka gama yawon ka baka samu siddiƙai ba a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai shuhada a cikin su ai to ne me suka kama su su kai ka to ai kai kan ka zo duk sun kare ba baka samu nabiyin ba baka samu siddiqin ba baka samu shuhada ba to akwai salihin akwai salihan bayin Allah wanda ba sa karewa har duniya ta tashi to kama su sai su kai ka zuwa ga fadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kai ka zuwa ga fadan Allah gashi na fa Qur'ani ne jama'a ke karantawa ba wani ba wani abu bane Qur'ani ne gashi nan ayan alqur'ani ne wannan ake karantawa sai Allah ya ce mi wa hasuna ulaika rafiqa madalla da wannan karafkar wannan jama'ar su ne matsayarata su ne wanda suka tsira ashe duk wanda zai tafi fadan Allah to sai ya zo a cikin ɗayan gidajen nan ba zai je wajen Allah darir ba sai ya samu tsanin da zai kai shi to wannan shine siratul mustaqim din da ake fada wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan shine hanyar Allah madaidaiciya tsayayya ku bi da kar ku bi wasu hanyoyi balle su badda ku daga hanyar Allah tabaraka ta'ala waɗannan tsanukan su ake nema idan kana son isa zuwa ga fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga fadar Allah kuma in kai haka ba wai ya nuna ka zama mushriki ka zama nan bidiya ba nan ne ma ka zama musulmin kirki ka zama muminin kirki ka gane cewar ga yadda ake yi a isa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala kuma tsabar rashin tunani duk abin da za ka yi na rayuwarka ka yadda sai ka nemi tsanin da zai kai ka amma illa yana ne ba za ka je da kanka ko ba haka ba amma duk abin da za ka yi na motsin rayuwa duk abin da za ka yi na rayuwarka ka yarda sai ka nemi tsani duk abin da za ka yi na rayuwarka wallahi ina neman abu kaza a ka bi ta hannun wane wallahi ina son abu kaza je ka wajen wane duka yarda nan ka ai wane shi ya tsaya min ne kaza amma wajen Allah ne za ka tafi kai daya na ba sai ka nemi tsani ba in ka nemi tsani ba kai shirka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani irin hankali ne wannan hankali wani irin hankali ne sana Allah tabaraka wataala yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah tabaraka wataala yace lalle idan kuna son Allah to ku bi ni sai Allah ya so ku sai ya gafarta muku zunubanku wannan aya ya kawo mana ita ne ka gane cewa bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine bin Allah in kana so Allah ya soka to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama zaka bi sai Allah ya soka sai Allah ya gafarta maka zunubanka duk abin da kake so Allah ya maka to ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya maka shi Allah ba abin da ya sani sai annabi Muhammadu shi ne bawansa saura kan mabiya annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam in kana so ka isa fadar Allah to ka biyo ta hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in dai ka ce kana bin kana son Allah to a ganka a gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake nuna kana son Allah to masu kafurta mutanen nan zaka samu suna kafa hujja da wannan aya ai biyayya aka ce ai ba soyayya ba ka bi annabi aka ce ba ka so shi ba da Allah ka taɓa jin abu ba ka son sa ai sai ka so shi tsabar son da kake masa ne zai jawo har ka fara masa biyayya kuma za ka iya yin soyayyan na amma samu matsala wajen biyayya amma kuma za ka iya bi kuma ba ka so na dole ko baya yiwa na dole ne kake bi a dole kake bi wani a dole nake bin sa ba yadda na iya amma wani nan da zan samu na kauda shi ma dai to wannan shine soyayyar da mutanen mazan da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine bin da suke yi suna bin annabi amma ba sa gani annabi a bakin komai wannan me zai amfani zai amfani da su ba zai amfani da su ba wallahi duk musuluncin da zaka yi duk iya sallarka duk iya ibadarka in dai baka son annabi sallallahu alaihi wasallam kai aikin banza wallahi aikin banza kai dan anan an ce maka in kana son Allah ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya soka bin annabi sallallahu alaihi wasallam nan a cikin komi ne saboda yadda kake son sa ne zaka na masa biyayya a cikin abun da ka gane da a cikin abun da baka gane ba saboda soyayyar nan ne zai jawo biyayyar ma ka yi ta har ma ka haukace cikin biyayya saboda soyayyar nan sai na umar ya zo ya samu hajarul aswad sai ya sumbace shi ya ce wallahi dutsen nan ni ban san me amfanin sumbantan ka ba ai mun karanta ko ban san me amfanin sumbantan ka ba kai dutsen nan amma na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ka saboda haka na gane ban gane ba ni ma zan sumbace ka to irin wannan biyayyan ake magana dole sai da soyayya ake samun wannan biyayyan amma idan idanunka ya karanta maka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma duk abin da ya faɗa kana sallah kana abubuwa duk kana yi amma baka son sa to kai aikin banza aikin banza kai to shine ya kawo mana wannan ka gane cewa son Allah shine bin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komai ka samu soyayyarsa bayan ka samu soyayyarsa sai ka hada da bin sa sai Allah ya soka kuma sai Allah ya gafarta maka zunubanka idan ka yi amma wanda ga biyayya ta ko ina shi ahli sunna ne shi duk abin da yi wato hadisi ne kenan hadisi ne ko aya shi ahli sunna ne amma ga zuciya ta cika da yin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya aikin banza kenan ya zama ahli sunna na banza ya zama na banza saboda me saboda zuciyarsa zuciyarsa ta cika da yin annabi aka samu wani yana magana ya kira sunan bayin Allah sai ya kara da annabi a kai ya ce waɗannan dushi ba ruwansa da su ya yi mummunan magana kuma wai yana ikirari shi ahalin suna ne ka ce a nisa lasalam wace suna kake magana wace suna kake magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hada shi a cikin saura amma wasu cewa su ahlus sunna ne suna hada annabi ne a cikin komi ya ce shehu tijjani in yasi dan fodiyo ya ce kai annabi ma inna lillahi inna ilaihi ya irgo sai hada ya hada hadda annabi la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha kar kuna kiran annabi sallallahu alaihi wasallam yanda kuke kiran junanku ba yi kana yi aiki ga lalacewa zai yi in ka mai da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kake ganin kowa amma mutanen nan sai su bido ce ai annabi mutum ne kamar kowa kuma ka ji har ka ji a rayinka har ka ji wai ba komai ba su wadi komai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya Allah tabaraka ta'ala ya ce ka ga musu ya rasulullah kai mutum ne irin su ana maka wahayi kaga daga nan ba an gama karatun ai to saboda haka duk sunnarka kai ahli sunna ne ka dage ka zama ahli sunna amma ka samu soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ahli sunnan ka yana gaya maka annabi ba komai bane kai ahli sunnan banza kai ahli sunnan banza banza kai litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila anan imani yake samuwa sai kaga girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafin imani ya samu sabani sallallahu alaihi wasallam fa kamar yadda muke faɗa kullum wani ya zo ya samu su kalin sai ya ce musu ina haka abokin naku ya ce ku yi haka abokin ku ya faɗa sai na kali ya ce abokin mu sai ya ɗauko takobi ya sare wuyansa kawai saboda ya ce anisa sallallahu alaihi abokin su ne abokin su ne kawai aka ce kali ya kashe wani ya rasulullahi aka zo ya ya ya faru ya ce rasulullah cewa wai haka kace wai haka abokinmu ya ce wai kai ne abokinmu sai ya kawai na ɗauke wuyansa amma yanzu mutum ya zo yana magana sai ya irgo annabi a ciki in ba kashe shi za a yi ya kamata yi a karshe ne ya kamata kawai da musuluncin ake da kyau su ba a yi wani a wajensu sabon alaihi sallallahu alaihi baka isa ba kana magana ka haɗo da annabi a ciki ba a yi mai a shafa'a ya kawo irin waɗannan abubuwan a cikin littafinsa ya ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma ka fito ka faɗa ka ce ko annabi ma abu kuma ya zama gaskiya amma ka faɗe shi a yanayin kaskanci to za maka horo haka ya ce yanzu misali sai a zanka sai aka ce ha wani kan kiwon kiwon dabbobi yake yi ma ai sana'a kake yi ko kana kiwon dabbobi sai aka wata magana sai ka ji ba daɗi sai ka ce annabi ma ya kiwon dabbobi ya yi kariya kai to a musulunce kamata a kama ka maka bulala a musulunce kamata ya yi a maka ne a kama ka maka ladabi na musamman saboda mai kace annabi ma ya koyan dabbobi ka haɗa kanka kenan ka haɗa kanka da annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba kariya kai ba annabi yayi amma ka fito misali a cikin wani kan kiyar dabbobi yake sai ka ta to annabi ma yayi to faɗin haka faɗin hakan sai maka ladabi ba za a barka ba wallahi ka ƙarya kai ai ba ƙarya kai ba a ce ma ummi misali wani ya ummi ne shine wanda baya rubutu baya karatu sai ka taya annabi ma ummi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai maka bulala wallahi sai maka bulala ta saboda kaga ashe mutumin da zai zo yana irga wasu mutane sai ba su da amfani ya dauko annabi ma ce annabi ko annabi ma da Allah da akwai musulunci da shari'a musulunci za a bar shi wala ba za a bar shi ba ba a saka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin saura sai na Umar fa kamar da muke faɗi kullum sai na Umar ya zo ya samu wani yana sallah sai ya ji a basa kawai yake yi a sallarsa kowace raka sa ba sai yake karantawa ya gama gane shi kullum abu sai yake karantawa sai sai na umar ya ce kai wannan a kamo shi a masa bulala tamanin munafuki ne kawai aka ce amir muminin ya faru ya ce ba ku ji abu sai yake yi ba ne kullum ba ku ji abu sai yake yi ba ai abu sannan sura ne take gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dan me yayi kaza bai yi kaza ba tun da ya kama ta ita yake yi kullum a masa bulala akwai dan muna huci a zuciyarsa to fa mutumin da bai fito ya bayyana ba ma suke cewa a bulale shi balle wanda zai fito fili yana fada ya ce annabi ba komai bane kuma ba shi to saboda haka waɗannan ayoyi da ya kawo mana suna gwada mana cewa komai yana nan a cikin alkur'ani mai girma da ake aikata shi na wani aiki in dai baya cikin alkur'ani aka kirkire shi aka kawo shi baya cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam aka kirkire shi aka kawo shi shine ake ce masa bid'a sannan kuma bayan nan sunna kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallama shine ka so shi sannan ka bi shi in ka kuskura kana ta biyayya babu soyayya kayi aikin banza aikin banza kai in aka bude kayanka kuma zaka gani ba wadda zai je wajen Allah ba da annabi Muhammadu ba Allah saurare shi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum in dai kuna son Allah da gaske to ku narke cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama komai naku cikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam Allah zai so ku Allah zai gafarta musu zunubanku sai ya ce wal ayatu bil babi kasiratun ma'lumatun ayoyi da suka yi magana akan wannan babin suna da yawa kuma sanannu ne saboda haka za mu tsaya cikin fassarar waɗannan ayoyi insha Allah idan muka dawo za mu ji hadisan da suka yi magana akan menene bid'a menene fararren abu shin bid'a da fararren abu nan da mutane suke faɗan nan shine ko kuma yaya yake yanzu ba dai mu faɗa muku irin bidiyoyin da suka kirkira wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba in kawai la ilaha illallah muhammadur rasulullahi a wajen mu musulmai muka ce ka musulunta amma a wajen su suka ce baka musulunta ba sai ka yarda da tauhidul uluhiyya sai ka yarda da tauhidul rububiyya sai ka yarda da tauhidul asma wa sifat tambayar da ake yi shine a ina Allah ya ce in ka bari la ilaha illallah muhammadur rasulullah baka musulunta ba sai kai uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat a ina a kawo wannan bid'ar ba sai aka samu ta ba sannan a wani hadisi aka samu wani sahabi ya zo musulunta annabi ya ce a'a je ka sai ka gane uluhiyya da rububiyya da asma wa sifat akwai to me wannan imanin ne zai zo na taimaka dan bidiya ba shi ne kasun gumin dan bidiya to Allah ya gyara mana abin da muka dan daidai Allah ba mu ladansa abin da muka kusuri Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومزاد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين